الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya ba mu dama halarta a wannan yammaci na alhamis 22 ga wannan wata na jumada al'akhira hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1442 da muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka ta tahiru li'tiqad an adran al-ilhad na babban malamin nan al-imam as-sanani rahimahullahu ta'ala har malam bai gushi ba yana koro shubuhuhi na masu bautar kabarai kuma yana bin su ɗai bayan ɗai yana warwarewa malace fa'in ƙulta haza ƙaburu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam عمرت عليه قبة عظيمة انفقت فيها الأموال ما ليتي idan mai tambaya ya ce ko mai so ya kafa wata shubuha ya ce haza kabru rasulillah ga kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qad umirat alaihi qubba ga yanan an gina qubba akan shi an raya qubba ta hanyar gina ta akan kabarin manzan Allah azimatun kuma ƙubba mai girman gaske unfiqat fiha al-amwal kuma an zuba dukiya mai yawa wurin gina wannan ƙubba ai ko riga kun san ƙubba ko eh menene ƙubba eh ban ji ba irin wannan dan abin da kuke gani ga yanan bayan ku shine al-qubba yake rihi kamar bukka haka kun gane shi ko bimana dan bid'a zai ce kai da ke cewa yin qubba akan kabari abu ne munkari ko hanya ce da za ta kai ka zuwa ga yin shirka da Allah madaukakin sarki to me za ka faɗa game da kubba da aka yi akan kabarin manzon Allah kuma kubba mai girman gaske wadda an kashe miliyoyi wurin gina ta kuma har yanzu tana nan ana gyara ta ana ade ta ana zayyana ta me za ka faɗa game da wannan mala ya ce kultu sai in ce da shi haza jahalun bi haƙiƙatil hal wannan maganar da kake yi kamar ja tana nuna jahilcinka da hakikanin yadda al'amarin yake ka jahilci tarihi baka san yadda al'amarin ya faru ba fa inna hadhihi al-qubba saboda wannan qubbar da kake gani akan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laysa bina'uha minhu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina ta ba ko shi ya gina ta ba shi ya yi ta ba wala min ashabihi kuma ba ɗaya daga cikin sahabban shi ba suka gina ta wala min tabi'ihim kuma ba ɗaya daga cikin tabi'ai bai gina ta wala tabi'it tabi'in kuma balle ma tabi'ut tabi'in babu ɗaya daga cikin su wanda ya gina wannan kubba da ke kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala min ulama'i ummatihi kuma daga cikin wanda suka gina ta ba ɗaya daga cikin malaman al'umman manzan Allah kenan ba malamai suka yi ta ba wa a immati millatihi ko ko jagorori na addinin musulunci duk wani mai kima abin girmamawa abin waiwaya ta fuska ilimi da takawa da tsoron Allah ba ɗaya daga cikinsu wanda ya gina wannan kubbar da take kan kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal hadhihi alqubba wannan qubba in baka da sani game da ita ma'mulatun ala qabrihi min abniyati min abniyati ba'd muluki misra almutaakhirin wannan kubbaran da kake ganin an yi akan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an gina ta ne daga wani bangare na sarakuna wanda yake mazamna ƙasan masar wanda suka zo daga baya-baya su ne suka yi ta sarakunan da suka rayu a tarihi can da a ƙasan masar an gane kenan zamanin almamalik wannan lokacin ne aka yi wannan ƙubbara wane ne yi ta yace wa huwa kalawun as-salihi al-ma'rufu bil malaki mansur wanda ya gina wannan kubbara wani sarki ne a wancan lokacin da ake ce mishi kalawun sunan shi kenan kalawun as-salihi al-ma'ruf wanda aka fi sani da al-maliki mansur sunan shi al-maliki mansur an gane sarki abin taimaka ma koko sarki wanda ke abincin nasara wanda yana ƙarƙashin taimako wannan kamben shi ne an gane da taken shi to wannan sarkin shine wannan kubbarin da kuke gani akan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sanati 78 wa 600 a cikin a shekara ta 600 da 78 shekara ta nawa 678 bayan hijira a wannan lokacin babu sahabbai babu tabi'ai babu tabi'u tabi'i an gane ko mala ce zakarahu fi tahqiq an-nasr bi talkhis ma'alim dar al-hijra mai littafin ga ya ambaci wanga labarin cewa lalle ga wanda ya gina wannan kubbarin ta kan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala ce fa hadhihi umurun dawliyatun la daliliyah wannan ko al'amuran da kake gani na gina wannan kubbaran al'amurra ne da suke da alaka da daula tsarin tafiya ƙasa ba al'amurra bane da suke da alaka da dalili da hujja an gane shugaban ƙasa yi ta da umarnin shi aka yi wa zai hana akwai wa zai yi musu koyi inkari akwai babu shi da ya gina ta bisa ga dalili ko hujja yi tsarin mulkin shi ne yaga ya kamata yayi shi yasa yayi amma ba wai hujja ba ko dalili adda ko alqur'ani ko hadisi wanda ke bada dama ayi kubbare akan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaga wannan abu an rike shi a matsayin hujja eh ba hujja bace dan ya kasance kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kubba baka cewa to ya halatta ayi kubba duba ga kabarin annabi akwai kuma a zamanin an yi malamai don mi ba su hana ba sai mu ce ba su da ikon su hana da hannunsu ko su hana da bakinsu watakila sun yi inkari ko musan haka ko sun rubuta abin ba su yarda da shi ba a cikin littafansu ko rubuce-rubucensu yanan kaga wannan hujja ce ta jahilai irin masu har yanzu akwai ire sa wanda zai ce maka ai maka ana yi ko babu irinsu akwai da ka ce mishi ai kaza baya da kyau sai ce saudiya ma ne can ne dai maɓuɓɓuga addinin gaba ɗaya ko to yaka ce mai saudiya hujja ce sai ka ce mishi to yan saudiya makka su suka kori annabi ya koma madina ko ba su ba ne su ne in abin koyi ne wurinka ba su suka kori manzo Allah daga makka ba da karfi da yaji suka bada kashe shi ya koma yana madina makka ba lalata ba a zina ba a shan giya ana yi a fakaice a ɓoye to don ana yi can sai zaman to hujja abin yi a nan makka ko ana yi makka ko madina ba dalili ba ne menene dalili eh abin da Allah ya ce ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce shi yasa malai ya ce mishi wanga tunaninka da kake jahilci ne kace in muna ganin yin kubba hanya ce da ke kai mutum zuwa ga shirka to ai ga yana an yi a kabarin manzo Allah sai mu ce maka to waye annabin yayi babu amsa sahabban shi suka yi babu wannan almajiran sahabbai suka yi babu wannan almajiran almajiran sahabbai suka yi babu ko ɗaya daga cikin wannan wanda ya wannan gina shi na shi qalawun as-salih al-malik al-mansur a zamanin shi ya ga damar yayi yayi kayan shi ba tare da wani dalilin da ya sa haka nan kenan wannan abin da kaga an yi al'amari ne da ya shafi daula ba al'amari bane da ya shafi dalili ko hujja yattabi'u fiha al-akhir al-awwal kenan kaga al'amari ne da ya shafi harkar daula tsarin mulki da tafiyar da ƙasa wanda na baya ke koyi da wanda ya gabace shi haka kawai suke yin kansu wa hadha akharu ma akhiru ma aradnahu mimma awradnahu malaci wannan shine ƙarshen abin da muka kawo a cikin wannan littafin ko abin da muka yi nufi mimma auradnahu daga cikin abin da muka kawo a wannan littafin namu mimma ammatil balwa daga cikin ababen da suka game ƙasa ko gari wa tubi'atil ahwa aka bi soye-soyen rai wurin aikata wannan ayyuka wa a'rada al-ulama 'anil nakir kun malamai suka bada baya wurin yin musu ko inkari mala yana yana yawan maimaita wannan magana cewa malamai sun yi musu malamai sun yi inkari sun sun sun bada baya sun ki su yi musu ko inkari da hakikanin gaskiya malamai sun iya iya wasu babu wani zamani da zai wuce sai ka samu akwai mutanen alkhairi da mutanen kirki a ciki an gane ko ba a cewa malamai sun yi shiru gaba ɗayansu sun kyale kowa ya iya iya washi an gane ko kuma shi ma yana daga cikin wanda suka yi musan abin tun daga littafin shi muna karanta kuma yana magana ne abin da ke faruwa a zamanin shi kenan shi mana daga cikin wanda suka yi mi suka yi musu ko inkari Allah shi kansu gaba da malaci allazi yajibu alaihim sun ba da baya game da yin musu game da abin da yake wajaba a gare su wa malu ila ma malat al'ammatu ilaihi suka karkata zuwa ga abin da gama garin mutane suka karkata zuwa gare shi wasara munkaru ma'arufa sai lalata zamanto ita ce abin kyau bi ma'ana abin kyama sai kasance shine abu mai kyau wal ma'arufu munkara sai abu mai kyau ya kasance abin kyama walam najid min al a'yani nahiyan an zalika wala zajara ba mu samu ba daga cikin ɗaiɗaikun mutane shahararru wanda suka hana wanga abin ko kuma suka tsawatar game da aikata shi مالتي فإن قلت قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور فإنها مما جبلت القلوب إلى الاعتقاد بها وتشبهات مالا كنا وتشبهات تارجتا أن أرجع أن وروري تقول كف هجة kowa ya sani yin ƙubba akan masallaci irin wannan abin da koga an yi shi na yin ƙubba akan kabari daga cikin kabarin mutanen kirki samun annabawa ne ko manzanni ko waliye ko mutanen da ake kyautata musu zato yin musu haka akan kabarinsu zai iya bayuwa zuwa ga shirka da kuma allantar da su kuma bayan Allah ko kuma da su kishiyoyi ga Allah dan duk wani mai rauni da jahilin da ya je makabarta yaga an zayyane kabari an ade shi an ɗaukaka shi an yi kubbara a kan shi an zuba turare da fulawa a ciki abinda zai faru ɗarsuwa a zuce shi kasancewa akwai bambanci tsakankanin wanga kabarin da sauran da kabaran da ke wannan wurin kuma wannan kabarin yana da wani sha'ani na daban yadda sauran kabaran nan ba su da shi wanda haka zai ja shi zuwa gami bautar wannan kabarin an gane ko ko ba haka ba ko shakka babu haka ne to me shi ko hako dan bid'a zai ce maka to in ka ce haka kana ganin hakan bai dace ba to me zaka ce game da kabarin manzo Allah ai shi ma an yi kubba akai iga ce dakata kabarin annabi ya mushi kubba bale zan abun koyi amsa menene a'a sahabban annabi suka yi a'a tabi'ai suka yi tabi'ut tabi'ina suka yi shin an samu ɗaya daga cikin malamai masana addini mai takawa wanda yake jin tsoron Allah su suka yi to kaga ba hujja ba ce wani sarki ne ya ga dama ya yi abin shi ba tare da hujja ba ko dalili da haka kenan ya ka shubuha an yi mi an warware ta to wata shubuha ta gaba malai ce idan ka ce qad yattafiqu lil ahya'i wa lil amwat an iya samun tarayya ga wa'anda suke raye da wanda kuma sun riga sun mutu a samu wasu jama'a wasu gungun mutane wanda suke da alaka da su ya fa'aluna khawariqa za ka ga suna aikata wasu al'amuran da suke wuce tunani ko tabi'a ko kuma al'ada min al'afa'al daga cikin ayyukan da suke aikatawa bi mana a iya samun wasu mutane da suke da alaka da waliyai sawa'un waliyyar rayayyu ko matattu zaka ga suna aikata wasu abubuwa wanda abubuwan da suke aikatawa abubuwa ne da suka keta al'ada mun san me keta al'ada ko abin da yake keta al'ada shine wani abun mamaki wanda ya saba ma abin da aka saba gani yau da gobe yanzu dai hawan tsoron gada yana bukatar mi eh kuranga al'adance da kaga mutum bisa tsoron ga farkon abin da zai zo ma akai me yayi kenan ya taka wani abu ya hau saboda mutum al'adance baya mi baya tashi to ko sai kaga mutum sama nan kuma ka duba sama da ƙasa ba inda ya taka ya hau bai yi abin da ya keta al'ada ba yayi to shine ma da yace zaka iya samu wasu mutane wanda ke da alaka da waliyai rayayyu ko matattu sukan zo da wasu abubuwan da sun keta al'ada mutanen nan ya tasammauna bil majazib ana ce musu al majazib majazib jam'i ne na al majdhub wanda galibi wannan ana ana samu su ne cikin sufaye ɗan ɗariƙo ya kaji ana cewa na majzubi ne ko ko ko ya shiga hali na jazaba ana zikiri zaka ya shiga wani halin da wani yanayin da zaka ga ya fita cikin hayyacin shi ma ko ya samu nau'i na hauka wannan ma zaka ga yana kururu a bar shi shiga wuta ko ya kama wani abu saboda ya shiga jazaba ya shiga tsime kenan sai ce fa ma hukumu ma ya atuna bihi min tilka umur menene hukuncin abin da suke zuwa da shi na wannan al'amuran da ke keta al'ada fa innaha kai ka san waɗannan al'amuran fa mimma jubilatil qulub ila ila al-i'tiqad biha yana daga sana daga cikin al'amuran da aka dabi'antar da zuciya na yarda da su da kudure da su an gane yadda mutum ya zo ya ga mutum yana kawo abubuwan mamaki kaga zuciyar shi zata yi sauran me yarda da shi da imani da shi shine babban tarko na yan tsubbu babban tarko na bokaye ko masu sihiri zai sanar da kai ko ya gaya maka wani abin da kai ka san bai da alaka da wannan abin kuma baka zo ka bashi labari ba ɗaya daga cikin makusantanka da ka gaya ma bai gaya mishi ba kuma sai furta maka wannan al'amarin bai baka mamaki ba ya baka mamaki imana kana zuwa sai ce wani ne dan wani daga wuri kaza kuma bukatar da ke tahe da kai ma kaza ce kuma gaskiya ya gai ba zai baka mamaki ba dole ka yi mamaki kenan wannan shimfiɗa ce ta yi gama da kai dole ka saddaka ka yarda sau da zuciya ta kan karɓi wannan abin da sauri an gane ko to haka majizubai ma za ka ga suna da wannan alaƙa sukan zo da wasu al'amuran da sun keta al'ada irin al'amuran da zai sa ka yarda da su da abin da suke aikatawa cewa gaskiya ne me yasa kaga mutane suna makale mashehun nan ga da waliyan ga na zamani da na dama ai ba banza bane sau da kai yanzu in kasa irin kayan shehu kai irin kujera ta ce ka kashe duk kudin da ka kashe ka zo ka zamana kusan shi ba za su yarda da kai ko za su yarda da kai tare da cewa kun yi kama da shi ta kowane bangare kaya da matsayi da komi amma ba za su yarda da kai ba irin yadda suka yarda da shi me yasa irin ababen nan da suke zo ma mutane na ban mamaki da al'ajabi shi yasa suke imani da su shi yasa suke yarda da su mala ce kultu sai in ce da shi in dai game da irin masu aikata irin aikin nan ne na fusgazzukatan bayan Allah da da batar da su ammal mutasammawna bil majazib mala ce amma waɗannan da ake ce musu al majazib majzubai kenan alladhina yalukuna lafz al jalala bi afwahihim waɗannan da suke faɗa lafazi na al jalala shine Allahu la ilaha illa Allah da bakin su wa ya kuluna ha bi alsinatihim zaka kuma sana faɗin wannan kalmar da halsunansu wa ya kurijuna ha an lafzi arabi kuma suna fitar da lafazin ko suna fitar da la ilaha illallah daga lafazinta na larabci ma fahim min ajina da iblis la'in malai ce kar su roɗe ka waɗannan suna daga cikin rundunar shedan tsinanne kar kasu baka mamaki irin waɗannan mutane da ka gansu kilga su cikin runduna ta iblis wa min a'zami humuril kaun alladhina albasatuhum ash-shayatin shayatin hulal at-talbis wa at-tazyid kuma sana daga cikin mafi girman jakuna na duniya wanda shedannu suka sa musu tufafin rikitar da mutane da kuma tufafi na zayyana ma mutane adema mutane abin da yake ba mai kyau ba fa inna itlaqa lafz al-jalala saboda furici da lafz al-jalala shine Allahu munfaridan shi kadai an ikhbarin shi kadai a rika lafazi da da me yake ce a rika talaffuzi da lafazi na Allahu shi kadai mala yace laysa bi kalamin wannan ba a ce mishi zance wala tauhid ba a ce mishi tauhid bi ma'ana mala yana so ya kama ka sifa ta majzubai ka hinye hukunci a kansu majzubai sai ne mutanen nan da suka shahara da yawan zikiri gane suna yawan fada lafazin Allahu wani bi saboda yawan faɗa shi ma sukan karkatar da shi daga ma'anar shi ta larabci kuma sukan kaɗaitu da lafazin shi kaɗai Allahu Allahu ko Allah Allah Allah suna maimaita shi malai ce lafazin Allahu shi kaɗai ba a ce mishi zance a larabci kun gane ba a ce mishi zance a larabci saboda zance a larabci shine maganar da idan aka gaya maka ita mai maganar yayi shuru ka fahimci abin da yake nufi an gane shine zance a larabci kalma daya ba ta kasancewa zance a larabci Allahu shi kadai lafazi ne wanda baya tare da wani abin da zai baka wata cikakken ma'anan me suke nufi an gane ko kuma baya fa'idantar da kadai ta Allah shi kadai ina fatan kun gane malai na so ce maka lafazin Allah Allah Allah ba zikiri bane ba saboda kalma ce wadda ita kadai ba ta ba da wata fa'ida anya kuna gane abin da nake cewa ana gane ko yawa ita kadai ba ta ba da mi fa'ida sai in ka hada ta da wani lafazi wanda zai sa ta fito da ma'anan me kake nufi ba ta nuna girmama Allah ba ta nuna ta Allah ba ta nuna tsarkake Allah don ka ce Allah Allah shi kadai amma idan ka ce Allahu akbar Allah mai girma wanda babu abin da yake shi girma ka ba ta mana ko baka ba ta mana dan mai jin ka ya san me kake nufi ko ma san me kake faɗa ko in ka ce la ilaha illallah ma'ana ko ba akwai ma'ana ko babu akwai ma'ana amma faɗatta kawai Allah Allah Allah ba ta da wata ma'ana ina fata an gane sai in ka haɗa ta da wata kalma ko wasu kalmomi sannan ta fitar da ma'ana kuma ba ta nuna ka kaɗai ta Allah kenan wannan abin da suke kawai wasanni ne suke ba wai zikiri ba ne suke yawa ko ce kai ya latifu ya kamata ka ga yi bukatarka kamar ka ce ya Allah ne sai kai shuru mene ne ba ni lafiya ba ni arziki ko tsiratar da ni haka ake so ko masu rubuta rubutun shana ya Allahu ya Allahu ya Allah ne kake ne ya Allahu mi ko amma ya Allahu kare mu ya Allahu ba mu kaza ya Allahu yi mana kaza ya Rahmanu yi mana rahama ko haka ne yake an gane ko yawwa yawwa ya latifu iltuf bina yayi an gane ko kenan in ka kawo kai yi kira kamar ka ce ya Allah kana mai kiran shi saboda wata damuwa ko ta bukata sai ka ga bukatarka ina fata an gane wallahi al-masalul a'la yanzu da kana tare da mutum sai ka ce wani sai ya wayo kai shuru me zai zai jira ya ji me zaka ce ko da ya jira zum ne ji ka ki magana kake ce kuma sai ce wannan nan mahaukaci eh mana babban mutum misali ba wanda kake wasa da shi ba kawai babban mutum ka ce alhajuwa ne kai shuru zai waiwayo shuru sai ya dakata yana siran ya ji menene zaka ta ko amma da kai shuru ka kyale sai tafi abin shi san kana da wata matsala kenan ina fata an gane to kenan lafazin Allah Allah Allah ba zikiri bane ba sai lokacin da ka cakuda shi da wasu lafazza dan ya fitar da ma'ana Allahu akbar an gane ko la ilaha illallah da abin da ke kama da haka wa inna ma huwa tala'abun mala yace lafazin Allah Allah kadai wasa ne bi hadha lafz sharif da wannan lafazi mai girma bi ikhrajihi al lafzih al arabi ta hanyar fitar da shi daga lafazin shi na larabci thumma ikhla'uhu thumma ikhla'ihi an ma'ana min al ma'ani sannan tube shi daga daga ma'ana daga cikin ma'anoninsa walau anna rajulan aziman sai ma ne yake buga maka misali da ya ce a samu wani mutum babba mai girma mai matsayi misali sarki ko wani shugaba ko kuma wani malami salihan nagartaccen mutum yusamma bi zaid ana ce mishi sunan shi zaid misali wasara jama'atun yaqulun sai aka samu wasu mutane suna cewa zaid zaid zaid la'adda zalika istihza'an da wanda ake faɗa ma haka zai ganin cewa wannan abin izgili ne ake mishi wa ihanatan da walakanta shi wa sukhuriyatan da mai sukhuriya wala siyama idza zadu ila zalika tahrifan laf bale ma idan suka karkatar da lafazin na zaid maimakon su rika cewa zaid sai rika days days kaga zai gana wasa da hankalin shi ne an rila mishi wayi wannan a mutane ma kenan kenan lafazi na Allah Allah Allah da za a haɗu a yi tai shirme ne ba zikiri ba ne ba ina fatan mun gane ba zikiri ba ne ba zikiri yana bukata a haɗa wannan lafazin da wasu kalmomi don ya fitar da ma'ana don shi kaɗai Allah Allah bai nuna kaɗai ta Allah kuma bai nuna tsarkake Allah ko girmama shi kuma lafazin bai nuna ambatan Allah saboda babu ɗaya daga cikin littattafai wanda suka sabka ko Qur'ani da Sunna wanda ya nuna cewa za a yi ambaci Allah da lafazi ɗaya kuma a yi ta maimaita shi babu kamar yadda zamu zo mu ji nan gaba malik ce sun manzur hal ata fi lazzatin min alkitabi was sunna dhikrul jalala bin firadiha wa takririha malik ce sannan yi duba ka gani shin an samu wani lafazi ɗaya ɗaya da ake faɗa shi shi kaɗai a yi ta maimaita shi wanda ya zo cikin alƙur'ani da sunan manzan Allah akwai babu kaf cikin zikiri da tsarin zikiri na addinin musulunci shari'a wanda dai ta zo mana da shi babu inda za ka samu wani lafazi wanda shi kaɗai ake yi ta maimaita shi babu أو الذي في الكتاب أو الذي في الكتاب والسنة هو طلب هو هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل wanda ke cikin alkur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zikiri ne wanda ya kumshi ta Allah wanda ya kumshi tsarkake Allah wanda ya kumshi girmama Allah madaukakin sarki malaci wa hadhihi azkaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga zikiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya san su ko wa adiyat wa adiyatuhu da addu'o'in manzon Allah wa adiyatu alihi da addu'o'in iyallan gidan shi wa ashabihi da sahabban shi khaliyatun min hadha ash-shahiq khaliyatun min hadha ash-shahiq zaka ga zikirin annabi da zikirin iyallan gidan shi da addu'o'in shi da na iyallan gidan shi da na sahabban shi sun kubuta daga wannan nishin da suke doka matsayin zikiri wannan hiqi ko kuma sun kubuta daga kukan jaki ko kuma kukan me yake ce mishi suna hankaka tanda irin ababen da suke zaka ga sun fitar da su daga abin da suke ma ka rasa me suke fada tanda zaka ga wasu zikirin su hu hu hu haka ne suke shi wasu kuma huwa huwa huwa huwa huwa za ya ta maimaita ta menene haka me ma'anar shi me alaka shi da zikiri annabin da aka zo dan ya koya aka turo shi dan ya koya muku zikiri ka taba jin yayi haka matsayin zikiri sahabban shi sun taɓa yin haka a matsayin zikiri ka taɓa ganin sun taru su duka gaba da sana Allah Allah Allah babu ina kaga wannan ba zikiri bane ba kwata kwata ba ambatan Allah bane ba baya nuna kade ta Allah baya nuna tsarkake shi baya nuna girmama shi subhanahu wataala wasu ma zaka ga zikirin su nishi ne suke in kana so ka ga haka kashe masallacin can kanzul mutulasan wanda ke can gaban komisariya nishi sak wallahi zaka kuma nishin yadda ka san ana wani kiɗa tsakankan da nishi ne ake haduwa ya yi mutum nawa sana zikiri da ana ha ha ha ha haka suke yi sun gama sai kusan magarba su daina fi sabilillahi a cikin nan me ka fahimta mazin ha ha ha ha ha ha me haka fi sabilillahi yanzu ka isko mutum shi kaɗai na masallacin kana shiga ka isko shi na wannan nishin kai ka san ya samu matsala dole za a kira malamai zo a taushe shi a mishi rukuya ko eh mana to amma haka suka duke shi a matsayin zikiri a wurinsu wanda kaga ba daidai ba ne ba shi za ka ga sufaye suna kassama mutane zuwa kashi uku su ce akwai zikirin gama gari sannan akwai zikirin keɓantattu da zikirin keɓantattun keɓantattu zikirin gama gari shi ne la'ilaha illallah kaga a ce zikirin gama gari la'ilaha akwai wulakanta da lafazin gana la'ilaha illallah wasu mai gama gari kama ka ce gama gari mutanen da ba kowa ba ba auna su cikin mutanen da ana batun ilimi za su su ne gama garin mutane ko ai kowa ya sa aka ce gama gari ko kowa da kowa zikirin kowa da kowa shine la ilaha illallah sannan zikirin keɓantattu shine la ilaha illa anta sannan zikirin keɓantattun keɓantattu shine la ilaha illa ana ha gani ko su ce zikirin gama gari la ilaha illallah zikirin keɓantattu shine me yake ce Allah Allah zikirin keɓantattun keɓantattu shine huwa huwa huwa kaga wannan kashe-kashen kashe-kashe ne wanda yake ma anzalallahu biha min sulta karere ne kawai na sufaye da hayaniya da bata lokaci malace wannan kuwace-kuwacen da suke da nishi da abin da ke kama da kukan jiki da kukan me yake ce mishi hankaka allazi itadahu man huwa anillahi wa an hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samtihi wa dallihi fi makanin sahiq wanda suka saba da wannan to mutane ne wanda game da Allah da game da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar manzon Allah sun yi nisa nisa mai zarfin gaske ba su ba hanyar manzon Allah ban manta wata rana shekarun baya muna nan muna shirye-shiryen wata muhadara da aka gabatar gabas da dadewa wadda 'yan kadiriya a kotun musulunci wani mutum mun hutu mana shirin tafiya masallaci gabas ne can kusan ortn sai zo rum ya tsaya da mota shi baya-baya mana sallama ya ce Allah yana da tambaya ya ce ce faddal ya ce wancan satin a'a yau ina gani ko eh ya ce yau masallacin can ne sallah yana nuna mana kanzul mutalasan masallacin yan kadiriya na gaban komseriya can ne sallar juma'a yaya sallar ta take na ce mishi muke faruwa ne yace yanzu ya wuce su suna ta wani abu kamar habshin karnaka ha ha ha ha yace ya lamar yake yace mishi to gobe dai ka kasake sai ka nemo ruwan da zaka je kai sallah gobe ka nemo ruwan da zaka je kai sallah yana ta mamaki bai taba sanin haka suke ba tare da shehun su suna yi bai taba gani ba wanda wanda bai taba gani madirar da ya gani zai yi mamakin al'amarin da suke yi Allah kare mu malace thumma qad yuzifuna ila al-jalalati ila al-jalalati sharifa asma'a jama'a min al-mauta sannan kuma zaka ga irin majazib kinan da suke ba ku mamaki suna zuwa da abun mamaki zaka ga suna dadawa akan lafazi na Allahu wannan lafazin mai girma zaka ga suna dada mushi sunayen wasu mutane matattu su ce Allahu ibn Alwan, Allahu Ahmad bin Hussein, Allahu Abdul Qadir. kamar yadda suke ce ma inyas yanzu huwa la ilaha illallah huwa la ilaha illallah a wannan da abubuwan wanda yake Allah da ya kare wal aidarus su ce Allah kuma sannan su hada shi da sunan al aidarus malar ce bal qad intaha alhalu ila annahum yafirruna ila ahli alquburi min adh-dhulmi wal-jaw yace al'amarin ma ya kai su ga cewa idan suka samu kansu cikin hali na zalunci ko an zalunce su ko abin da ke kama da haka zaka ga sun gudana sun koma zuwa ga masu kabarrai suna rukun su ka ali ka ali ka ali ruman wa ali al-ahmar wasu mutane ne wanda can suke da kuduri a kansu wa ashbahuhuma da masu kama da su mala ce wa qad sanallahu subhanahu wa ta'ala rasulahu wa ahlal kisa wa ayana as-sahaba an idkhalihim fi afwa'i ha'ula'i ad-dullal mala ce hakika Allah madaukakin sarki ya kare manzon shi sallallahu alaihi wasallama kuma ya kare ahlul kisa ahlul kisa sune mutanen nan da annabi ya lullube su cikin dara tare da su manzo Allah ya lullube su kenan Fatima da Hassan da Al-Hussein da kuma wa Ali ibn Abi Talib yace Allah ya kare manzon Allah ya kare ahlul kisa ya kare sahabban annabi daga waɗannan batattu su rika ambatan su a cikin bakin su fa yajma'una anwa'an min al-jahl wash-shirk wal-kufr haka ga wannan mutanen suna hada nau'i daban-daban na jahilci da shirka kuma da kafirci kenan kaga irin wa'anga mutanen dan sun zo da abin mamaki ba ma abin kallo bane bale har su baka mamaki ina fata an gane dan kaga irin wannan mutan dama majzubi galibi duk inda ka ganshi zaka ga yafi kowa kazamta yafi kowa datti da shi da mahaukaci ba bambanci zaka ga ya bar gashi duzu duzu a cikin abun abun ban tsoro tare da shi akai fama ba yankewa to wannan shine wani abin da zai baka mamaki har ya burge ka menene abin birge a ciki kuma dan ya zo da abin mamaki ba zai ruɗe ka ba dan baya daga cikin mutanen kirke bare haka kirga shi cikin waliyan Allah wanda zai ruɗar da kai ko ya ja hankalinka game da abin da ke kama da haka kuma galibi majazib kinan da kuke gani kamar da bayani zai zo nan gaba da su da bokaye da masu sihiri suna da contact da suke amfani suna da contact tsakankanin su da shayatin na aljannu sosai akwai alaka ta ban mamaki tsakankanin su zaka ga boka ko mai sihiri yana baka labari ko na aikata abubuwan mamaki ba komi bane ba kawai alaka ce da shedanu kamar yanzu wanda zamu zo makaranta yanzu malai ce in qulta idan kace innahu qad yattafiqu min haula alladhina yalukuna lafz aljalala wa yudhifuna ilaha amalaha amala ahl alkhala'a wal batala khawariq wa adat wa umurun tuzannu karamat كطعن أنفسهم بالآلات الحادة وحملهم وحملهم لمثل الحنس والحية والأقرب وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام ما لجتو إذن كتشي وأن متانا بأبن ورابني to zaka ga waɗannan mutanen da suke wasa da lafazin jalala suna ce ma Allah Allah da kake ganin cewa wasa suke to za ka waɗannan mutane da kuka raina ba ku ɗauke su komi ba suna zuwa da aba mai daban mamaki wanda abin idan ka gansu za ka yi zaton karama ne kamar yadda za ka ga suna yanka jikinsu da wuka ba ta yanka su ko wani abu mai kaifi suna yanka jikinsu suna buga ma jikinsu bai yanka su ko za ka ga suna ɗaukar manya-manyan macizai masu dafi da marasa dafi ko za ka suna ɗaukar kunammai suna yawo da su ko su sa a jikinsu wasu har ga baki ba su iya samu ko kaga suna cin wuta ko su rika taba wuta da hannunsu ba tare da tasiri a kansu ba wasu ma za su iya birkiɗaɗɗo ne a cikin garushin wuta ba tare da ya musu komi ba me za ka cewa game da wannan malai ce kultu sai in ce da shi hazihi ahwalun shaytaniya waɗannan abubuwa da kake gani al'amurra ne na shaidanci wa innaka lamulabbasun alayka an an zanantaha karamatun lil amwat lalle kai an rage an jirkita maka al'amarra an cakuɗa maka al'amarran da kai zaton ma wannan karamomi ne na matattu ba gaskiya ba ne haraka ce ta shaidan da alaƙa da aljanu duk wanda yake so yin wani abu yanzu yanga ya iya shi menene sirrin ka kafarce ma Allah kawai ka walakanta wani abin da Allah ya girmama irin alkur'ani mai girma ka ciccira shi ko ka taka shi ko ka mishi bawali ko ka zagi Allah ka zagi manzan Allah sai ka samu alaƙa da shedannu sai su rika maka wannan abin da za ka rika ba mutane mamaki shi ne kawai shi da za ka ga kana zaurin mai sihiri gubu ka sai gaya maka duk abin da ya kaku hamma daga ina kake wasu sirri ma wanda shi bai sani ba sai gaya maka ga abin da ake ciki yaya ya sani alaƙa ce da shedannu tunda duk mutumin da kuka ga yana rayuwa a duniya yana da karin tare da shi wani aljani da Allah ya yi ku tare kullum ba zai rabu da kai ba sai kabar duniya kowa na da shi har manzon Allah yana da shi sai dai na annabi ya musulunta to wannan qarin zancenka da kake yi da tattaunawar da kake yi duk yana ji kana zuwa wurin boka ko mai sihiri kafin ka isa ya ji ya ba aljannin boka labari ga abin da ke faru ga wanda nan ya zo abin da ke tare da shi kuma kaza ne sai ya baka labari sai abin ya baka mamaki in ba haka ba ya za ya sani kaga abin mamaki ne to kaga wannan ita ce hanyar da suke sanin labarin mutum da abin da ke tafe da mutum tare da karin kinshi sai ya zo mashi labari ko shaidanin da ke tare da kai za zo su gaya mu buka ga abin da ke faruwa wani ne zo ga shi ga shi ya ba ka sani cikakke game da shi yana zauwa ka ba shi cikakken labari sai ka dimyutar da shi shikenan yanzu duk abin da aka ce ya kawo zai bada to haka ne al'amarin su yake shi ne malai ce za ka ga wannan mutanen suna bugun jikinsu da wuka ba ta cinsu ko ga suna ɗauke da macizai ko kunamu ko suna taba wuta ko su rika sata a bakin su ma ko su birki dodoniya cikin ta bata musu komi da sunan karama wanda ce aka ce maka karama ce to an yaudare ka haraka ce ta shedannu kawai a ɗabi'ance duk wanda ya taba wuta me ya kamata ta mishi ta kone shi to me yasa kai da ka taba bata kone ka ba ba gaskiya bane akwai wani abu kasa ko da bin san shi ba akwai ko ba gaskiya ba akwai kuma ka'ida yan uwa mai karama bai zuwa ya tara mutane gwada musina da karama in dai mutanen Allah ne saboda mutanen Allah boye kansa suke ba sa san ana sanin su ma shi yasa annabi galibi yake ba da labari ce rubba ash'asa akhbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu sau da dama mutanen da zaka ganshi bai da kwanci hankalin da zai shace gashin kanshi ma ga ƙura ta yawa a cikin jikin shi ba mutumin da za a karɓa ba ne lokacin da ya nufaci mutane amma da zai yi rantsuwa Allah su ya yi kaza Allah su ya karɓa aikin shi da ya barantar da shi game da rantsuwar da ya so da mutum na mimi mai karamci mai kusanci a wurin Allah amma idan ka gan shi za ka yi mi za ka rena shi ba ka ƙilga shi daga cikin mutane to amma mutum da zai zo ya tara mutane ya kama wuta kai ka san ba mutane kirki ba ne ba in karama ce ka ɓoye kayanka tsakaninka da ubangiji mana kuma galibi dubboka da mai sihiri yana son kuɗi kuma yana son ya kima a idan mutane shi yasa bai ɓoye abin shi sai zuwa bayyana shi gaban mutane ai kaga masu sihiri na fir'aun lokacin da aka yi gwagwarmaya tsakanin annabi musa da harun da fir'aun fir'aun da ya ga abin da annabi musa ya zo da shi na mu'jiza sai ce min mutanen shi wanga sihiri ne falana'tiyannaka bi sihirin mithlihi فرعون يتزام زومك رسهري إلى الناك فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فرعون يتورا cikin kauyuka da macan aka yau samu yan sihiri da boka don su ga ruwa ce a taro mishi yan sihiri a taro mai ƙurarrun masu sihiri aka zo da suku da suka zo aka tattauna ga abin da za yi an sa rana za a yi muƙabala tsakankaninsu da annabi musa ku gwada mashi abin nan da ya zo da shi kuma kuna da irin shi me suka can fir'auna a inna lana la ajara shin idan muka yi haka akwai sakamako akwai biya kaga kenan harkar boka kullun ya nuna me yake so kuɗi suka can fir'auna yaya idan muka gwada muka yi akwai sakamako sai ce kwarai ku lokacin zan ƙara kusowa da ku a fada tan ba ku matsayi to haka mai sihiri yake kullum yana san mutane su ga abin da yi su girmama shi su ba shi kuɗi waliyi mai karama baya nuna kanshi cikin al'umma wani abun ma sai in ta kama kaga taimakon Allah a gare shi sai in ta kama ne wani taimakon ma Allah yana mishi ba tare da ya san Allah ya tallafa mishi ba ina fata an gane amma bai zo ya nuna karama dan karama sai lokacin da ake wani tahaddi dan daga musulunci wanda hakan yana faruwa an samu ɗaya daga cikin wasu daga cikin sahabbai wanda suka sha guba mai kashewa nan take dan su gaskata musulunci kuma guba ba ta yi tasiri a cikin su ba wannan lokacin dan kai mi kai kenan ka ɗaukaka musulunci da musulmi ba haka wani zaman lahiya ko ka zo cikin mutane kana yankan jikinka kana ba gaskiya ba ne ba dan duk wanda ka ga yana yanka jikin shuka ba ta cin shi boka ne duk wanda ka ga baya buguwa boka ne wannan an zaburo a haɗi shi ma boka ne wanda al'adar mutane hatta kai saboda jahilcin su da an ce an mara malami su ce wani irin malami ne aka mare shi saboda su sanin su malami malami baya buguwa wannan ba malami bane ba ashasali boka ne malami yana buguwa mana duk malamin da ka daga hannu zaka mare shi zaka bi zaka bi da kaga yaki buguwa to kawai boka ne me zai hana ya bugu babu ne zai hana ya ce wuta ba wuka ba ta cin shi ba gaskiya bane ba bindiga ba ta cin shi ba gaskiya bane ba mafi alherin mutane a duniya a ko'ina ma ko mafi alherin halittu gaba da shi ne manzan Allah manzan Allah an bige shi ko ba bige shi ba a an zubda mishi jini sallallahu alaihi wasallam in akwai ku wanda ya kamata a ce baya buguwa kuma da qur'ani yake takama to ga wanda aka saukan mu qur'ani an bige shi to kai kai baka buguwa kai manzan Allah ne ba zai taba cewa eh ba kun mana na gaskiya bane diddabo ne da sihiri sau da galibin wanda bai bugu aljanu ne suke tare da ka zo bugu aljanu sai rike hannunka ba ka iya kai gare shi amma an ahalu sunna ne mai kiyaye azkar na safi da mariti azkar na kwana da komi shi dan bai iya tasiri sai ka mare shi tsaf wallahi buguwa yake nan da nan zaka bige shi ko gabar shakka shi sai an fara da an fara kiran sallah ko ma na ina ne da Allahu kawai mare shi nan lokaci ya maru pat saboda shedan baya tsayawa in ana kiran sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ko ana karatun Qur'ani shedan baya tsaya ana karanta ayatul kursi suratul baqara shedan baya tsaya bai da hakurin tsayawa a wannan lokacin kowane ne wanda bai bugwa zai bugu kuma idan aka ƙara karatun kuma daga baya baya buguwa za su su ci gaba da aikinsu wanda na gani da idona ne lokacin da ake ka taimako irin laraba da ai sun sha kawo taimako da khalid ba mutum hatsi sukari mai hammadara in ba ku manta ba wani bi can ake zuwa turbin ko ina ne ana raban bayan Allah wata ran abincin sai kare na taskokin sai suka zo suka sai abin abinci bakin kasuwar tol can wurin kumba ta yan ciro motoci masu ta ciro an aje abinci an yi layi ga yanan tunda kowa da takarar shi kai baka da takarra ba ka je ka dauki abinci ba sai ana kira mutane da takarrun suna dauka ana kira suna dauka to ana rubibi saboda akwai barayi masu sata da masu warce ana tarbibi ana tarbibi wurin akwai gendarmomi da bulalle da ma hannunsu da kula kansu wan an zo an yi ca akan wasu kaya zuwa tsidin mutane suka wasi sai ke ce ma wanda ya sai zo doke shi ina gani wani mutum ya shiga ya doke shi yayye bige shi ga zababin shi ina da rawanin shi ya daga yayye ba bugu kuma haka nan ne ba buguwa amma me hana shi bugu shi danu ne kawai kwantara ce a kafirce ma Allah a biya bukata ta biya ina fata an gani wani abu ne za a zo a yi a kafirce ma Allah a shirka da shi sai a baka wannan layi kasa aka baka wannan layi kasa aljani zai dinga hidima a kan layan nan matuƙar ba a buɗe ta ba ko aka kona ta shi yasa na daga cin abubuwan da ke kare sihiri a buɗe laya ko a kona ta sihiri ya lalace ko a tone ta daga inda aka binne ta shi kenan kawai duk wanda baya buguwa ce kawo laya ka buɗe ta ka bashi a hannun ta sai ya bugu da ka warware ta ka warware al'amari shi kenan ina fata an gane kuma ka yau da rika ce wanga ba laya bace sa ice ne ya sha jiko ne ba shi sha ba da jikon da zaka sha baka kawai akwai siddabar a ciki ina ba ta an gane ba wani jiko wasu na ca babu laye jike shi kawai jiko dauri ne aka bashi ya sha har ya kai baya buguwa ba yiwa ina ba ta an gane kawai da kaga baka buguwa a kowannan alaka ta shedanu da wani haka harkar bindiga ma ana halbin wallahi a hakika mai halbin yana halbi amma shedanu ba su bari ya cimma abin da yake halbi da ka zo kana harba za su kwaɓe kan bindiga ba ka samu abin da kake harbi wani kuma za su zo su rike ɗan ƙarin da kake harbi tak tak tak baya ta ma ƙara sai a ce ga wadda ba ta tashi ce ko aya ko wadda ba ta tashi ko akwai mai tashi to duk guda ne wanda ke hana ta tashi shedan ne kawai aljani ne ba kowa ba ne shi yasa za ka ga wani bai buguwa kuma sai wani ya zo ya bige shi daga cikin matsawa irinsu saboda wanda yake tare da shi na aljanu sun yi karhin wancan yana isowa za su tserewa sai ba shi kashi ayan shi haka nan ko daga mutum ya ce baya buguwa sai wani ce to a gwada mai shi sai zo ya bibbige shi ce kuma layaka tana ita hiyaka saboda mi na shi da yake tare da shi sun fi karfin waɗannan shi yasa da ya tunkaro su su tsere su bar shi ba shi kashi kuma la shi tana in ya ba shi ta shi sai su dawo su ci gaba da aikin su to haka nan ne sha'ani yake to haka duk wani boka da zai baka labari da wani moto da za a dokiya ko mota ko dabba ba yiwa kana nan daki a doke mana dabba can me yake ce banguwar can wadda ta yi kuwa rugumtsiyar ganguwa tadaras take kwace ina tadaras a sace mini moto in zo nan yamma korin kasuwar tol in ka maka kara an ɗauke min moto na me alaka ka da mota baka san shi baka san shi aka ɗauki kuma ka gaya min da yake kai ka sa ko ta iri da ake yan shaɗannu ne suke amfani da su za ka iya samun boka ɗaya da yake da aljanan da suke mishi hidima sama da ɗari biyar wani za su iya kai ma dubu wanda suke mai hidima kawai sharaɗinsu da shi ya zartar shara za ka ga galibin irin wannan mutane da ka kai bukata hissa ce sai an yi mi sai an zub da jini na mi wace irin bukata ce Allah ya rataya a kan ba a biyanta sai an zub da jini to wannan zub da jinin akwai wanda ake zub da mashi baya ambata Allah galibi kai ba masu ambatan Allah bokaye da yan sihiri da suke neman cewa a kawo me yake ce mar abin yanka ba su ambatan Allah so da dabbar da ba ambaci Allah ba ko abincin da ba ambaci Allah ba akan shi shine shedan ke samun dama ya ci a ciki za su su yanka dabba ba tare suna na sha gani na sha ji gabana mai yanka dabba zai yanka sai ya ambaci abin da zai ambata ba ɗaya daga cikin suna Allah sannan yanka ta wannan ma ba ta dubin alƙibla wallahi sai duba ta yamma ko gusun kwanam sai yanka wannan yanka ce ta Allah da annabi ba yanka ba ce ta hanyar Allah ko kuma ta hanyar annabi da ya sana yanka ce da ake mashedannu da iblis saboda wasu bukatoci da ake son su biya Allah biya Allah kare mu shi yasa malai ce wannan al'amura ne na shedan kasu baka mamaki dan kaga shehu ko wani majzubi yana aikata su kar kasu baka tsoro saboda shekul islam ibn taymiya rahimahullah a zamanin shi yayi gogormaya da irin waɗannan mutanen da suke da karamci da girma sai su zo su sa hannunsu cikin wuta ba ta kama su sai su shiga cikin wuta tana ci ba ta kona su ibn taymiya ya ce shi ya yarda da shi da su a shiga wuta ko a shiga wuta amma da sharaɗi a kama su a musu wanka tsab a wanke musu jikinsu an gane na ka wanke musu jikinsu ce shi ya inda ya shiga shi sai ya shiga suka ce to ba matsala gaban sarki da al'umma da kowa gaban kowa ya ce kai ba ma a shiga ba yatsa kawai ai kaga yatsa dai bata da haƙurin wuta ya ce kawai tsarin a wanke sosai da shi da shi sai a zira cikin wuta inda ya ce zira shi ma sai ya zira saboda ashe abin da suke amfani da shi har da busasshen kwado suke samu da wani sanadarai sai a daka in aka daka wannan sanadaran aka shahi jiki ko an kunna wuta baka jin zahinta in kaga ka ji zahinta sai an wanke wannan abu lokacin ya ce mishi to bismillah ayi shi bokan sai ya ce to yanzu abin da yake so taron jama'a kowa ya je yi ici dan a hura wuta ga gaca karka ba kanka wahala saboda yanzu ya gano shi so yake watsa mutane ce kowa ya je yau ice yau da za a shirin kari ce a kawai dan fusku na wuta ne da kai kowa zira ya sai shi za a baka wahala ya yi shuru ya rasa abin da zai cewa ya kumi ya ta gaban kowa da kowa sau da ƙarya ce wani mai masu na sha gani sai ga mutum ya kunna wuta ya sa ga baki ko wani sanadiri ne ake kurkure baki da shi ko a shafa sai ga mutum na ta wallahi ba ta ce shi amma duk lokacin da ka kama shi aka samu lemun tsami aka goge wurin yana taba zaka ga ya gutu ko ya da wuta hannun shi to da haka sun yaudar da dama daga cin al'umma wanda kuma kuna ganin su duk da yanzu sun rage daga mutum ya zo da yan macizan shi da wani kadan shi da wani zakaran shi da wani waye da igiya kai ka taba ganin mutane su ka saka da igiya igiya fa wannan zare za a ba mutane su ta kokowa da ita sun ka saka da igiya wace ran igiya ce kai ka san ba igiya ba ce ai kun shi ta gani ko ba ni manta kullum ina ambata wannan shekarar da jadu take tashi ana samu arziki an ta jadu daidai kasu a wake akwai wani mai mota daga najeriya yake wallahi in yace ma mota ta hi kowa na gani mota sai da ba kowa cikin ta iyo baya baya ta yi baya baya i oda ti ti ta yi oda mutane na kallon mamaki juya wallahi mutanen za ta juya ta zagaya yadda ka san akwai mutunci kuma ba kowa sai da gama bugar da su sai ce to ga maganin sa'a wannan maganin sai da aka kwashe shi wurin nan duka har ya kayar taron jado ne za su taya kuma kowa an yadda jado me ya gurin shi sa'a ya samu zinariya in yana da sa'ad da za a samu zinara ya zo ya ta wasa da mota ya bata maka shi lokaci yana sa mata mai ana bata lokaci ya je ya kwaso zinara ya dawo mana ko in gaskiya ne kuma duk wanda yake da'awa irin wanga abubuwa zai baka dan ka samu sa'a shi ma wannan sa'a ta aljihun ka ce ke so ya samu da abin nan nake hannunka yake so ya fara kwacewa da nufin wai da hadafin cewa koko da nufin cewa kai baka ka samu arziki kaga wanda diyo diyo daraj da haka mai hankali wanda ya san abin da yake bai kamata ba a ganshi cikin taron masu abubuwan nan wallahi in kana da hankali bai kamata ba ka ga mutum yana ta yanka wuka wai haka tsaya yana baka mamaki mamaki me zai baka in kana da sha'ani ga muka je kai shi ma aikin da ya rasa ne wannan shine aikin shi kuma galibi zaka ga mai yanka jikin shi wari wallahi in yi gitta ne kamar tsohon bin ya wuce wari saboda sanadar da suke samu jikinsu don kawuka ta cin musu kun wani bi ma wuka wallahi kaifin ta bai cin jikinsu shedan ke tarewa zaka tana zit zit zit ba ta wani abu wani abu ne yake yanka yana kara ba ai fata mutum ba ta kara haka ya kamata ku hankalta kaga fata ai ba kaushu bane ba ta zit zit tana wanga kana kara wani kuma busa ce a bakin su ma wallahi da ya busa ya busa ba ku gane a lokacin da kai hankalinka na wurin cikin shi da kaifin wuka shi kuma bakin shi da busa yana haka bayan ka yake yana butsi tsi kai kana kallo kana mamaki daga kenan kar su ba ku mamaki ba gaskiya bane suke wasa da hankalin mutane ne kuma da alaka da shedanu da suke wurin gudanar da al'amuran Allah ya kare mana imanin mu ya raba mu da sharrin masu sharri ya sa kuma mu gama duniya lafiya salama